نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في البيوع وما شاكل البيوع مم.
وأحل الله البيع وحرم الربا babun fil buyu'i wa ma shakalal buyu'a wannan babi yana bayani dangane da hukumce-hukumce na ma'amala ta cinikayya da kuma abin da ya yi kama da cinikayya ɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta albai'a siye da siyarwa wa harramar riba ubangiji ta'ala ya haramta cin riba وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه wa kana ribal jahiliyati wato riba a lokacin jahiliya ta kasance fidduyuni a cikin bashishshika ne نعم imma an ya ƙadiyahu imma idan lokacin sabkar bashi ya yi imma wanda ake bin shi bashi ya biya wanda yake bin shi bashi a zauna lafiya wa imma an yurbiya lahu fihi imma ya ƙara mai wani abu a cikin wannan bashin shi kuma ya ƙara mai adadi na kwanaki wannan ita ce ake ce da ita ribar nasi'a an gane ko ta ومن الربا في غير النسيئة بي- بي- بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا wa minar riba yana daga cikin riba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ta fi ghairin nasi'a wanda ba irin wannan ɗin ba ma ita ce ba ta an nasi'a ba ta jinkiri shine akhirni wa azidu laka haka sunanta dama dan ƙara min adadin kwanaki ni kuma in ƙara maka akan bashin da kake bin nawa to daga cikin riba ba sai wannan kaɗai ba yana daga cikin riba bai'ul fiddati bil fidda yadan biyadin mutafadilan sai da azurha da azurha a yi hannu da hannu amma kuma a yi fifiko da juna a tsakankaninsu an gane ko وكذلك الذهاب بالذهب wa kazalika zahabu bi zahab hakanan kuma sai da zinari da zinari dan uwan shi hannu da hannu kuma a yi fifiko a ciki irin ka ce to tunda ni canji ne gare ni kai kuma tukum ne zan rage maka wani abu ba na jaka biyar ta takarda ni kuma in baka jika hudu da rabi da hamsin canji wannan bai halitta ba na'am ولا يجوز فضة بفضة Mm, ولا ذهب بذهب mm.
إلا مثلا بمثل يدا بيد wala ya juzu fiddatin bi fiddatin bai halitta canji na azurfa da azurfa ‘yar uwarta wala zahabun bi zahabin hakanan bai halitta canji na zinari da zinari ɗan uwan shi illa misilan bi misilin face dai tamka da tamka yadan bi yadin hannu da hannu dole sai ya zamanto an haɗa hakanan ɗin in canji mutum zai maka to ya maka canji amma zancen a cikin jaka ko a cikin jika biyu ko a cikin jika kaza ya cire wani abu wannan bai halitta ba saboda dama shi canji yana daga cikin atta'awun taimakekeniya ce an gane ko shi kuma bai dacewa taimakon da za ka yi ka ce ka nemi wani abu a kan wannan taimako ɗin da za ka yi bai dace ba na'am والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد walfiddatu bizahab wato musanye na zinari da azurfa a yi azurfa da zinari riban wannan musanye riba ce illa yadan biyadin face dai hannu da hannu in hannu da hannu ne babu laifi irin kana da kwai naira ina da kwai sefa za mu yi ciniki ba laifi zan iya siyanta dinjika ɗaya zan iya siyanta dubu ɗaya da ɗari ɗaya din jaka ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya din jaka ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya ganin damar ka ne kuma ka ce ba za ka saida ba kai mai naira ka ce in na siya jika ɗaya zan baka jika guda ka bani naira ɗari tara nan da muka shirya zai iya yanzu kana gusawa daga nan ni in saida ta n- n- naira ɗari takwas jaka guda naira ɗari takwas jaka guda kai ka saida mun naira ɗari tara ka gana ci riba ɗari ɗari wannan irin harka ce ta kasuwanci wannan ba laifi a kai
والطعام من الحبوب والقطنية وشبيهما مما يدخر من قوت أو إدام Mm.
لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا إلا مثلا بمثل يدا بيد Malam ya ce wa ba'amu min al-hubub wato abinci wanda yake kasancewa daga ƙwayayyaki irin abin da ya shafi alkama irin su hatsi irin su shinkafa walƙitsiniya da kuma abinci wanda yake kasancewa daga cikin masu kwamso irin su wake irin su ƙurga washibiha da makamantansu mimma yuddakharu daga abin da ake iya ajje shi min kutin na abinci ne au idamin ko kayan miya amma mu ya ce wa ma yuddakharu ko ya ce da dukkan abin da ake iya ajje shi min kutin na abinci ne au idamin ko kayan miya ne to la ya juzul jinsu minhu bi jinsihi to siyar da wani jinsi daga wannan nau'i ɗin a sayar da shi da jinsin ɗan uwansa a sayar da shi da jinsin shi bai halitta illa mitilan bi mitilin face dai tamka da tamka yadan bi yadin hannu da hannu an gane ku ina da shinkafa yar alje kana da shinkafa yan niger to bai halitta mu ce a yi fifiko a tsakankaninsu sai dai mitilan bi mitilin yadan bi yadin hannu da hannu kuma tamka da tamka bahu ɗaya ɗan kilo ashirin da biyar ka ban bahu ɗaya ɗan kilo ashirin da biyar zan baka in hal akwai bugar hanci a ciki shine sai dai ni in sai da bahun nawa ɗaya ɗan ashirin da biyar yanzu sai mu yi ciniki da kai wanda bahun naka ɗan ashirin da biyar ne na'am ولا يجوز فيه تأخير wala ya juzu ta'khirun kuma bai halitta yin jinkiri fihi wato a cikin abin da ya shafi waɗannan harkokin gabaki ɗaya alfiddatu bil zahabi bai halitta a yi jinkiri a cikinta azzahabu bil fidda bai halitta a yi jinkiri a cikinsa saboda shi irin kawai ciniki ne da na na naira da sefa zai iya tashi yanzu nan da minti ishirin ka je an ce ya faɗi ko kuma ya tashi na'am ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر ولا يجوز طعام بطعام bai halitta sai da abinci da abinci dan uwansa ila ajalin zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne kana da kwai bahuna hatsi ka ce wa wani to zan baka bahun hatsi daya amma za ka kawo mana bahun shinkafa biyu kaga wannan ka gani bai da amil bi da amil ne cinikayyar da aka yi shine ba ku yi ba ciniki bawon hatsin nan jika kaza yake bawon shinkawa kaza yake bai halitta kana min jinsihi aw min khilafi duk ɗaya ne kana min jinsihi ya kasance daga jinsin wannan abincin da ka bada ne aw min khilafi ko kuma daga sabanin shi ne in ka ji ana cewa a kana nema a cikin haske kuma ka ce a duhu kake su in min jinsihi ne kenan ga hatsinka a hannu amma saboda kai na gonarka baya da kwari ka zo ka ca wani to ga bahu ɗaya na gona ta zan baka shi amma kai kuma in ka sissike na gonarka ka ban bahu ɗaya an gane ko bai halitta yan haka ne in dai cinikayya ce sai dai irin koramce ko wani abu makamancin haka wannan ya halitta aw min khilafihi ko kuma daga sabaninsa ne na'am mimma kana mimma yuddakharu ya kasance irin abin da ake iya ajjewa ne a yi katihun shi aw la yuddakharu ko kuma abin da baya iya yiwuwa ne ma a ajje shi irin su kankana da makamantansu na'am ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا wala basa bil fawakih malam yace babu laifi wato da ci da dangane da kayan wato ci da marmari abin da ya shafi irin su lemun zaƙi irin abin da ya shafi wato a a irin su wannan ayaba irin su gwaiba da makamantansu dai to babu laifi a yi fifiko a cikinsu wal buqul hakanan kuma babu laifi a yi wato abin da ya shafi a wato yin fifiko da juna a cikin albuqul mabumbungura ƙasa wa ma la yuddakharu da kuma abin da ba a iya ajiye shi babu laifi ya zamanto an yi shi mutafadilan wato a yi fifiko a cikinsa wa in kana min jinsin wahidin koda daga jinsi guda ɗaya ne irin kana da kwai a kana da kwai tumatum wanda yake ɗan baljik ni kuma ina da tumatum ko ɗan ɗan tsauna ba laifi za ka ce in ba ka ƙwarya biyu ka bani ƙwarya ɗaya saboda naka ya fi na kwaleci Na'am.
ولا يجوز- ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة to shikenan malam yace amma la yajuzu tafadulu yin fifiko da juna bai halitta fil jinsil wahidi cikin jinsi ɗaya fi ma yuddakharu min al fawakih yabisa cikin dukkan abin da ake iya ajiye shi daga cikin wato kayayyaki na ci da marmari waɗanda suke busassu irin yanzu kaga tumatum ana iya yin kauda shi kauda ana ajiye ta ko ba a ajiye ta ko shekara uku za ta iya yi to bai halitta a yi a yi wato a tafadul a cikinsa salati ana kauɗa shi ko ba kauɗa shi ba a kauɗa shi lalle ku da ya salato mutum da ya ware ni salati ba ba na annabu ba ne wasa'ir al'idami سائر الإمام والطعام والشراب إلا الماء وحده haka nan kuma bai halitta yin fifiko da juna a cikin jinsi ɗaya fi sa'ir ta'ami shine yace sa'ir idam cikin abin da ya shafi sauran kayayyaki na miya wa ta'ami da sauran abinci wa sharabi da sauran kayayyaki na sha illal ma'a wahdahu face dai ruwa shi kadai wannan shi ya halitta ayi fifiko da juna a cikinsa an gane ko irin kana da ruwa irin namu na haka wani ya kawo ori baka ce bari in ɗauko maka budo goma ka bani ɗaya ya halitta yin haka nan na'am. eh mu ji ai mu ƙara sabatin
وما اختلفت وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد malam ya ce wa makhtalafat ajnasuhu dukkan abin da nau'o'insa jinsinsa suka sha bambam min zalika daga cikin waɗannan abubuwan irin su kayayyaki na sha irin su kamar mutum yana da kwai wato kayan sha a yana da yanzu misali yana da kwai an gane ko? daga cikin abubuwan da aka ambata irin yana da kwai zumwa misali zumwa wanda jinsi ce ko kuwa irin yana da zumwa wanda take ta kudan zuma ce yana da kuma wani shi kuma yana da zuma wanda take ta karan zaƙi ce saboda zumwa ba kala ɗaya ba ce akwai ta kudan zuma wannan ita ce kalhiyankin akwai kuma irin takaran zaƙi gane ku? to to wannan babu laifi wamin sa'iril hubub da kuma sauran ƙwayayyaki wa tsimari da ɗiyan itatuwa wa abi da sauran abinciccika fala ba asabi tafaduli fihi babu laifi da yin fifiko da juna a cikinsa yadan biyadin hannu da hannu na'am ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه التفاضل wato yin fifiko da juna fil jinsil wahidi minhu a cikin jinsi guda ɗaya tal minhu daga cikin abinci la ya juzu bai halitta illa fil khudar face dai a cikin korayen abubuwa wal fawakihi da ce da marmari
والقمح والشعير والسلط كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم malam ya ce wal qamhu alkama wa sha'iru da sha'ir wa sultu da maiwa to waɗannan dukkaninsu ka jinsin wahidin wato tamkar jinsi guda ɗaya tal suke shi ma ya hillu cikin abin da yake halitta wa ya harumu da kuma abin da yake haramta na attafadul wato fifiko da juna a tsakankaninsu والزبيب كله صنف والتمر كله صنف malam ya ce wa zabib wato inabi kulluhu sinfun dukkanin shi nau'i guda ɗaya ne akwai zabibi mutawassita akwai a'ala akwai adna waɗannan dukkanin su nau'i ɗaya ne wa tamru kulluhu sinfun hakanan dabino gabaki ɗaya kamar shi zubin goro dukkan shi nau'i ɗaya ne akwai ɗan kacinga akwai mai daɗin nan akwai wanda yake sama da shi akwai ruwan da in za a yi faciya in ba ma ir- irin su alhaji wane da wane ba ba za iya siyan shi to waɗannan dukkanin su guda ɗaya ne da su da ɗan kacinga duk zubi ɗaya zaka musu Mm.
والقطنية أصناف في البيوع
Malam ya ce walƙitsiniya amma dangin abubuwa masu kwamso irin wake, waken barno, wacen malam bura wacen awara wacen nasara da makamantansu an an gane irin ɗan jeda an gane ko asnafun fil buyu'i waɗannan nau'i nau'i ne a cikin harkar abin da ya shafi siye da siyarwa واختلف فيها قول مالك amma fatawar al'imamu malik wato ta yi saɓani cikin wato wannan magana wato fatawar al'imamu malik ta saɓa a cikin abin da ya shafi wato buyu a halhiya asnafun aw sinfin wahidun na'am لم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد amma kuma fatawar al'imamu malik a cikin babu zaka wato bata saba ba cewa haƙiƙa waɗannan dangin al wato alƙidiniya asaba dinnan dukkaninsu nau'i guda ɗaya ne ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف Malam ya ce walhumu zawatil arba'i namammukan wato ma'abuta ƙafafu guda hudu, minal ana'ami daga cikin dabbobi na ni'ima, raƙumma shanu tumakai da awakai, walwahashi da kuma namomin wato dabbobi ma'abuta ƙafafu hudu daga cikin dabbobi na daji, irin su giwa, an gane ko dukkaninsu nau'i ɗaya ne. Na, walhumu tsairi kullihi sinifin. hakanan namomi na tsuntsaye dukkanin shi nau'i ɗaya ne tsuntsu na gida ne ko tsuntsu na daji ne
ولحوم دواب الماء كلها صنف walhumu da wabil ma'i namomi na dabbobi na ruwa irin gabaki ɗayansu dai gabaki ɗaya ka ɗauke su nau'i ɗaya ne irin kihi ne mutunkin ruwa ne aladar ruwa ne da makamantansu duka nau'i ɗaya ne haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa وما تولد من- من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه wa ma tawallada min luhumil jinsil wahid dukkan abin da ya haifu daga jinsi daga namomi na jinsi guda ɗaya tal min shahamin na kitse fa huwa kalahamihi to shi ma hukuncin sa ɗaya da namansa an gane ko ba za ka ce ba a baka kitse kilo biyu na na na na na rago za ka ba da kitse kitse kilo ɗaya na raƙumi an gane ko saboda dukkaninsu nau'i ɗaya ne وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف wa albanu zalika sinf wato nonan wato wannan nau'i din wa jubnuhu da dakashinsa wa samnuhu da mansa sinifin dukkanin shi wato nau'i ɗaya ne Alhamdulillah.